أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنقوى barkan mu da dawowa a takaitaccen hutu da muka je a cikin wannan daura da muke karatun littafi na al'aqida al-tahawiyya ta al'imam al-tahawi rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'ar musulmin wannan shi ne darsinmu na wato shida kenan za mu tashi a wajen faɗar al-mu'allif wal'imanu huwal imanu billah muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gari mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin ayyukanmu gaba ɗaya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya sanya aljannar firdaus al'a'la ta kasance makomanmu da mu da ku gaba daya al-mu'allif ya ce wal imanu imani wanda ake kira imani huwal imanu billah shine sai an yi imani da Allah a tabbatar da akwai Allah a yadda da akwai Allah sannan kuma a yadda da makaɗaici yake a cikin zatinsa a cikin sifofinsa a cikin sunayensa a cikin ayyukansa bai da abokin tarayya ta kowace fuska wa mala'ikatihi a imani da mala'ikunsa ya halicci mala'iku daga haske kuma ya rarraba musu ayyukansu suna yi ba dan yana bukatuwa zuwa ga ayyukan nasu ba wa kutubi ay imani da tafan Allah alqur'ani at-taura injila zabura suhufi ibrahim do ay imani da su shi alqur'ani za a yi imani shi jumlatan wa tafsilan duk abin da ke cikin sa at-taura da injila sai mu daga kafa abinda alqur'ani ya sun ka faɗa ce gaskiya ne mu ce gaskiya ne don qur'ani ku gaskata wanda kuma wadansu na suka rubuta abin su shi kenan sai mu kauce ba ruwanmu da ƙarce-ƙarcensu an gane ko littafan da allah faɗi sunayensu mu yadda da su da sunayensu waɗanda allah bai gaya mana ba kuma shi kenan ya dai saukar da littattafai bai gaya mana su ba sunayensu mun tsaya bakin inda ilimin mu ya tsaya wa rusulihi da manzanninsa waɗanda ya ba da labarin cikin alkur'ani da sunayensu mu tabbatar da haka waɗanda bai ba mu labari ba mu kame bakinmu ɗan ya turo su wa rusulan قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك كذا bakin ko annabi an jiwa bashi labarin sauran annaba ba to ka zaburo kai ta bada labarin annabawa waɗannan ina ina nasu yake ingantacce da kuma annabawa da annabawansa da manzanninsa dukan za mu yi imani da su an gane ko wal yawmil akhir mu yi imani da ranar karshe ranar tashin alkiyama an kira shi rana ta ƙarshe saboda babu wani ne bayansa al'akhir kenan abinda ake auna yini da shi rana da mi da wata ko ba su bane to idan kiyama ta tsayu da ranar da watan gaba ɗaya su tashi aiki don allah ya ce kullum ya jiri لأجل مسمى فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر سودين da aka auna lokaci da sudin yanzu an dame su an hade su shi yasa yawmul akhir ita kiyama ba ta da iyaka don ba abin da za a wani bizanin ta da shi kuma ji wannan wal qadri khairihi wa sharrihi ay imani da kaddara ta alkhairi ko ta sharri ya an ce ta alkhairi abin da ya shafi ni'imar da kake so ya an ce ta sharri ana nufin abin da yake bakanta maka da rai ba ana nufin Allah yana aikata sharri ba wa nablukum bisharri wal khairi fitna muna jarrabakum bisharri da sharri abin da yake bukata ayi hakuri shine ashar ba ana nufin Allah ya aikata sharri ba wal khairi da abin da yake bukata ayi a gode ma Allah ajaban li amri al mu'min inna amrahu kulluhu khair وليس هذا لأحد إلا للمؤمن إن, أصابت إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له أقري على من المؤمن يجي وحلوه ومره da kaddara ta hulu mai daɗi wa murrihi da abin da ke da ɗaci na al'amura min Allah ta'ala daga wajen Allah waɗanda ya karu kunnen imani kuma Allah ya faɗe su a cikin alkur'ani amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu bayna ahadin min rusulihi sannan yace inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar wa khalaqa kulla shay'in faqaddarahu taqdira kuma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam cikin hadisi na sayyidina Umar ibn al-Khattab cikin sahih Muslim yace da yace fa akhbirni anil iman qala al iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa sharrihi wannan aqida ce ta manzo sallallahu alaihi wa alihi sallam ba kiran ƙarya ne akai ba yace wa nahnu mu'minuna bidhalika kullihi mu ahli sunna mun yi imani da wannan gaba daya la nufarriqu bayna ahadin min rusulihi babu bambancewa tsakanin annabawa nan ba ana nufin ba mu bambancewa ba a'a tilkar rusulu faddalna ba'dhum ala ba'd Allah ya fifita su sashin su akan sashi ta fuskar imani ba mu ce mun yi imani da wannan ba mu imani da wannan ba to kuma sai wani zai ce ai wasu hadisi sun nuna ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna kakku fifita shi akan wani da wani a wannan min babu tawadu ne kuma saddu zara'i ne ka abu da wannan kofa sai mutane su daina aikin addini su kuma kiran to da wannan annabi da wannan annabi wanne ne fi an gane ko amma tun da Allah ce tilka rusulu faddalna ba'dhum ala ba'd tabbasu da sun sun su wa nusaddiquhum kullahum dukkan su muna gaskata su alama ja'u bihi akan abin da suka zo shi. da an ce an gaskata su dukkan su akan abin da suka zo da shi ba ana nufin mu dauki bible ba yanzu mu yi aiki da shi don bible ƙarya tana cikin ta an gane ko a qur'anin zamu riki in an faɗi wata magana cikin bible mun kaga qur'ani ya faɗi ta mun yarda da ita amma ba wai don saboda bible ba kawai ba domin shi qur'ani musaddiqan lima bayna yadayhi ka azuwa kamul bible a ce to duk tunda duk mun gaskata a kamu na bible a taurar injila nouveau testament da ancien testament a a ko kuma a kawo muna zabura a ce ga zabura alhali ko shi annabi dawuda ba ba larabi bane kuma zabura yanzu ga da ake karanta mana da larabci na kaga wani na zama na rubuta zabura ta abin da ga dama na rubuta an gani ko muna gaskata su akan abin da suka zo da shi daga wajen Allah amma dole mai iyarkin shine alqur'ani domin ita at-tauran nan da injila Allah ce yuharrifuna al-kalima amma wadhi kina akwai ƙarya cikin su an saka wadansu abubuwa wanda su kansu yanzu manya-manyan malaman kiristanci na duniya suna kira ga kiraye-kiraye wasu ayoyi da ke cikin bible ya kamata a cire su ko a musu kuskure ba kaga magana Allah ta tabbata gaskiya an gari ko je saka a kawo shubha cewa a cikin qur'ani an ce abi annabi isa kuma mun gumbi annabi isa ba a gaskiya ba sun ce Allah ya ce إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا الى يوم القيامه sun kace to kaji an ce wai waɗanda suka biye Yesu almasihu har kiyama su ne abin fawqa alladhina kafaru kenan mu ba musulmi bane ce a annabi Isa ya ce Allah ce wa id qala Isa ibn Maryam ya bani Isra'ila inni rasulullahi ilaykum musaddiqan lima bayna yadayya min at-taurah wa mubashshiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismihi Ahmad kaga yayi bushara da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tunda busu bi shi ba to kinan busu imani da shi ba da haka alladina kafarun nan sune alladina lam yu'minu bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam falamma ja'ahum bil bayyinat qalu hadha sihrun mubin ko sahirun mubin aw takra wa ahlul kaba'ir ma'abuta kaba'ira wanda sun ka aikata manya-manyan zunubai wanda waɗansu malamai shi littafi kan tantance su alkaba'ir an gane ko za ku akwai littafi mai suna alkaba'ir akwai littafi da an kai wannan suna almuhimmu da ya kabira ba a iya lissafa su amma za a iya tantance su ta fuskar tarifi babban zunubi Allah ya kira su kaba'ir ko ba ka da bane alladina yajtanibuna kaba'irul ithmi wal fawahish to wa alul kaba'ir ma abuta manya-manya zunubai min ummati muhammadin sallallahu alaihi wasallam daga al'umma ta manzo sallallahu alaihi wasallam fi nari suna shiga cikin wuta in ba a gafarta musu ba la yakhluduna ba sa dawwama a cikin wuta idza matu wa hum wahiduna idan suka mutu suna da tauhidi kaga fara da tauhidi wa illam yakunu ta'ibina ko da ba su tuba ba ba da allakau laƙawullaha bayan sun haɗu da Allah arifina sun san Allah ma'ana suna masu imani kiran shi sa an kawo abinda aka samu umini wa hum fi mashi'atihi suna ƙarƙashin mashi'a ta Allah wa hukmihi da hukuncinsa in sha'a ghafara lahu in Allah ya so sai ya gafarta musu wa afa anhum ya yafi musu bi fadlihi da falalarsa كما ذكر عز وجل كما يدعى الله فتا في كتابه أتكل التافنسا ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء سورة النساء آية 40 تكوس دا آية 36 كنا وانا آية تازو ريبيو أتكل سورة النساء إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما sannan inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad dalla dalalan ba'ida da aran mai hadar alqur'ani ayat tara ka azo ana gaba ayu baya ko ana baya a tuma ayu gaba da aya ta 48 ka ji ka ta 116 ko ta 116 ka baya ka kuma ta 48 wa in sha'a azabahum in Allah ya so zai azabtar da su fin nari a cikin wuta bi adlihi da adilcinsa thumma yukhrijuhum minha sannan Allah ya fitar da su daga cikin ta bi rahmatihi da rahamarsa wa shafa'ati shafi'i da ce sun masu ceto min ahli ta'atihi daga wanda sun kai ba Allah da'a thumma yab'athuhum ila jannati sannan Allah ya ba'athuhum ya sanya su ya dauko su ya saka su cikin aljanna ila jannati daga cikin aljannarsa wadhalika mala yace kuma wannan bi anna Allah ta'ala domin Allah subhanahu wata'ala tawalla ahla ma'rifatihi ya jibinci lamarin waɗanda suka yi imani da shirin ma'rifa na fa'al iman walam yaj'alhum fi ad-daraini ka ahli nukratihi Allah ba zai sanya masu imani zaman to tamkar waɗanda sun kai musun shi ba suka ƙin imani bayyuwa kafiri da wanda yake yayi imani su tabbata a cikin wuta domin ba ɗaya suke ba alladhina khabu su ahalun nukrati su ne wanda sun ka taɓe min hidayati daga shirya ta Allah walam yanalu min wilayatihi kuma ba samu komai ba na daga wilaya ta Allah jibin lamarin Allah subhanahu wataala malam yayi addu'a ce Allahumma ya Allah ya waliyal islam ya majibincin addinin musulunci Allah shi ke taimakon addinin musulunci mu sababina ko da mu ko ba da mu sai Allah ka musulunci inda yake so wa ahlahu kuma Allah kai an majibincin ma'abuta addinin musulunci sabbitna alal islam Allah ka tabbatar da mu akan musulunci hatta nalqaq sai mu haɗu wannan addu'a ce malam yayi kuma kowa yana buƙatar tabbata tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik to ina ga rim wannan cewa ahlul kaba'ir ba su tabbata a cikin wuta ya asaba ma aqidan mu'tazila da khawarij shi yasa suna yawan kawo shubuhi game da cewa mutum idan ya mutu na aikata kaba'ir zuru zai shiga wuta ce Allah ya ce in tashtanibu kaba'ir ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima ko madkhalan karima a wasu kira'o'i sai ta kai kariya in tashtariku ka ba'ira an kaci sai su bar aya inna allaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha da hadisai da manzo sallallahu alaihi wasallam wanda suke nuna cewa ahlut tauhid hadisai da dama suna tabbatar da wannan akida hadisi na Abu Hurairah cikin sahih Bukhari yake tambayar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam man as'adun nasi bi shafa'aka ware ne yafi an mafi samun rabo ko mafi cancanta daga cetonka yace man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi duk wanda ya faɗi la ilaha illallah yayi ikhlasi tabbata haka zai samu ceto ya cancance samu ceton manzo sallallahu alaihi wa sallam kira kaga ashe wanda ya faɗi la ilaha illallah kuma masu yin zunubi daga cikin su suna da yawa kaga cewa ashe ahlul kaba'ir da tabbata a cikin mutar da aqida ce ta mu'tazila da da khawarij akwai hadisi na itban bin malik ina cikin sahih bukhari da muslim wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna Allah qad harrama ala an-nar man qala la ilaha illa Allah yanbaghi bidhalika wajha Allah Allah ya haramta ma wuta wanda ya ce la ilaha illallah wanda kuma da gaske ya faɗa ne don Allah da neman yarda Allah da ikhlasu ya faɗa to koda ya shige ta kenan mi za a fitar da shi an gane ko akwai kuma hadisi na sahabin manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ubad bin samit wanda hadisi yana cikin sahihul bukhari yana cikin sahih muslim akwai alfaz da dama da riwayat lafuzan da kuma suna zuwa daban-daban wani lokacin su bambanta da suka yi mubaya'a ga manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa bayatu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi rahtin na kasance ina daga cikin wata jama'a wata yar tawaga gungu dan kadan na jama'a kenan rahat wa kana fil madinati tis'atu rahat to wadancan yusuduna fil ardi wadanda kuma sahabbai na ba yusuduna ba kan wani ne ya zo faɗi wannan ya ga kamar mun abin ga a rahatan ne muke sun mulu da kalma ce daga ma'anar da take nufi faƙala sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ubayi ukum ala Allah tushriku billahi shay'a abinda da muku bai aka ku yi shirka da Allah wala tasriqu ka ku yi sata wala tazlu ka ku yi zina wala taqtulu auladakum ka ku shi ayyanku na fata an fahimci wala ta'tu bi buhtanin kar ku zo da kire taftani na hubai da aidi kuma arjilkum wanda za ku zo da shi tsakankanin gaban ku ko kuma tsakankanin kafafun wala ta'suni fi ma'rufin kar ku saba mini cikin al-ma'ruf wanga na al-ma'ruf ba ana nufin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana umarni da abin da ma'ruf bane an kawo shi ne sifa ce kashifa kamar yadda aya ta cikin karshen suratul mutahana ta kawo dukkan abubuwan ko يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف can mata ake zance to mata da maza nan cikin mu baya abin hukunci su guda an gane ko to sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce faman wafa minkum duk wanda ya cika ma'ana waɗannan abubuwan da ya faɗa bai saba ba fa'ajiruhu alallah sakamakon shi yana gun Allah ba a cewa alallahi saman Allah la ya juzu listi'la'u alallahi la haƙiƙatan wala majazi bai halatta ba a ce wani abu yana saman ubangiji nan alarce na ala fi'ili yana ta'addi da ala amma ba ana nuna akwai wani abu saman ubangiji ba wa anta zahiru falisa fuka kashe mai hattara fa'ajiruhu ala Allah la da shi tana gun Allah shi sama da wasu shi tana gun Allah ba a ta tana sama Allah ya ce to wa man asaba min zalika shay'an duk wanda ya samu wani abu ma'ana ya aikata waɗannan abubuwan da ya ce ba zai aikata ba ko ba ka da bane fa ukhidha bihi sai an ka kama shi fi duniya anan duniya fa huwa kafaratullah kafara ce gare shi wa tahurun an gane ko kuma tsarki ne idan mutum ya yi zira aka mishi haddi ya dan kafara an tsarkake shi sai ce to wa man satarahu Allah duk wanda Allah ya suturta shi fa dalika ila Allah to hukunci yana ga Allah in sha'a azaba in Allah ya ga dama kiyama ya azabtar da shi cikin wuta wa in sha'a ghafara lah in ya ga dama kuma Allah ya gafarta mishi wannan hadisi na cikin sahihul bukhari da muslim da lafaz da dama amma wannan lafazi da muka karanta na imamul bukhari mun bai cewa da kyau to anan sai mun yi hattara bayan mun nuna aqidar mu'tazila kenan ashe wanda ahlul kaba'ir suna ta hatal mashi'a bayan wannan kuma sai mu fitar da wani abu da yace fa man fa'ala min dalika shay'an an waɗi kada a yi shirka kada a yi sata kada a yi zina kada a kashe 'ya'ya to da ya ce fa mafa'ala min zalika shirka ba ta shiga ciki domin ita shirka in an aikata ta in ba a tuba ba babu zancen gafara mun fahimci wannan da kyau kenan nan yana zancen zinani da suna da haddi ana iya musu haddi misali da ya ce wa man asaba min wato wa man satarahu Allahu wanda Allah ya suturta shi ba a sani ba shirka ba ta shigo ciki ba don inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha kanka ce min zalika kiran shirka ba ta shiga ciki in mutun na shirka ba a sani ba ya mutu Allah zai gafarta mishi a'a banda ita mu yi hattara ko da ishara tana kuma zuwa ga abubuwa wani lokacin hukuncin su yana bambanta mun gane wannan da kyau ai hattara da kyau dan yanzu waɗansu kullum shubhaci suke so su kawo cikin hadisi ko cikin ƙur'ani an ce kaza cancan an ce kaza an ce kaza to kaga karatun shubhan nan abu ne wanda ya kamata mu tashi tsaye kan irin waɗannan mutane wa nara salata muna ganin cewa a aqidan mu ta ahli sunna ana yin sallah khalfa kulli barrin wa fajirin dukkan shugaba wanda yake bar ko limami wanda yake bar mutum ne na gari ba ya zo ma manya-manyan zunubai ko ba haka ba wa fajirin da kuma mutumin da yake na aikata manya-manyan zunubai in shugaba ne ko kuma wani limami sallah bayan shi ta halatta amma ba dole ba mu bambanta tsakanin doli da halacci wannan malamin an san shi ne musulmi ne amma misali game da abubuwa na harmai na afka musu waɗanda ba su kai shirka ba wannan malamin an san shi galibin shi ba a ganin shi ma sai makaranta kuma ba a gani aikata ɗan munanan ayyuka ba ga masallacin wannan ga masallacin wannan to kai da kanka ka san ka je wajen malamin da ba a san shi da cuwa-cuwa ba shi ne yadda ce da kai amma don mutum ya yi sallah bayan wancan ɗin musulmi mai sako ba a ce babu sallar shi sai mu mutu wannan akwai doli akwai halacci mun gane wannan da kyau min ahalil qiblati ma da yace daga ahalil qibla ke min ko barrin ko fajirin na musulmi kin an gane ko ba a cewa domin in kace ma baka yin sallah ga wanda bai bayan wanda bai saba ma Allah to tun daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baka yin sallah bayan kowa ba a samu wanda bai kuskure ko ka ce akai ba karɓar wa'azi sai ga wanda bai da zunubi to ai daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mutu a'a akwai wanda yana kananan kurakurai waɗanda abubuwa ne a rayuwa suna zuwa su wuce mun gane wannan ko mai kwatanta gaskiya cikin al'umma an san shi yau da gobe wanda kuma ɗan ba ruwa na kuma an san shi ɗan taban jama wa alaman mata minhum kenan kuma da ya ce wa alaman mata atafina akan nara wa nara salata alaman mata minhum muna ganin cewa ana yin sallah gare su ashe mutum in ya mutu yana shan giya an san shi musulmi ne yana sallah ana yi mishi sallah ba a ce ba a yi sallah saboda na aikata kaba'ira sai dai ba a so manyan mutane ba su yi mishi sallah ni yasa ba wai don ba halatta bane saboda kada wannan ya tunzur mutane su ga shan giya ba wani abu bane wani daga ranar da aka zo limamin gari ya ce ce a ya mutu yana shan giya sai limamin ce to a samu wani mutum ne ba ya yi mai sallah saboda mi saboda in mutum ya ga manyan mutane sun ki masa sallah yan giya da dama za su yi za su da baya za su wa'astu shi yasa ana musu sallah don mutum yana shagiya ana masa sallah ba a cewa ba a yi masa sallah saboda yana shagiya inda musulmi ne to wanda bai sallah kuma jamhurin malamai su cewa wanda bai sallah kafiri kuma kafiri ba a yi masa sallah amma mu yanzu zaka iske 'ya'yan manya da manya zaka iske ma mutum babba a ƙasa wani lokacin ba ma musulmi bane an san ba musulmi bane kuma a zuwa yi masa sallah ga kafirai annabi sallallahu alaihi wasallam ma Allah ya ce da shi wala tusalli ala ahadin minhum ma ta abada kakkai saki wanda bai sake mutuwa cikin kafirai kai mai sallah a hana annabi kuma kai ka zo saboda envelope gidan manya in makwabtan kaddara sun mutu na cikin geto wadanda ba su sallah ƴaƴan manya an san ba su sallah kuma ka zo kai musu sallah don ɗai envelope da ake baka envelope nawa an ka baka kakashi baka san komai ba sai ka mutu da talauci inda baka da Allah ba ko ba yadda za a yi kai arziki wallahi sai Allah zo kai arziki da haka dan babba in bai sallah ko baban shi shi addoni matsayi duk duniya ita kanka ba in kai mai sallah wallahi baka sa abin da ka zo ka ga Allah ba kuma tana yiwa kana tsakar sallah ma zaka mutu kai din a to ka san lokacin da mutuwa za ta zo ma kana tsakai makafiri sallah ka mutuwa ayi ta ta kai dan haka irin waɗannan abubuwan ba a daga kafa kansu ina fata an fahimci ana ba da labarin wani mahaukaci kisa ta bandariya alfukaha mahaukaci zo iske ana magawa sallah shi ma ya zo da yan sandar shi ko dan karin shi shi kenan shi ma sai shiga sahu Allahu akbar an ka ce Allahu akbar sai ruku'i a kusan sallagawa ba a rukuni ko da ya haka sai ga kowa tsaye shi kaɗai ya rukuni ya ce ce as kasan ba daɗi ya ce tuni na yi gaba Allah ya kyauta Sheikh Nasiruddin Al-Albani rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin da littafi ahkamul janaiz mai so yin son kumce kumcen janaiza yana da cikin littattafan da suna da muhimmanci a wannan bangare ya ce to wala nun zilu ahadan minhum jannatan wala naran su mutanen alƙibla barrin wa fajirin kenan ba mu saukar da ɗaya daga cikinsu jannatan mu ce ɗan aljanna ne wala naran ko wuta wala na shaɗu alaihim bi kufrin kuma mu cewa su kafirai ne wala bi shirkin ko shirka wala bi nifaƙin ko nifaƙi malam ya zahar minhum shay'un min dalika sai abu ya bayyana nahnu nahkum bi zawahir wallahu ya tawalla sara'ir abinda ya bayyana gare mu shine da mu kunci gare shi abinda ya boyu kabar ma Allah kakka sa kanka cewa a'a mutumin da ina shakka kafiri ne to in haka nan da kowa sai ya kafirta tunda duk wanda ya dibe ka in baka ba sai ce ina shakka kai kafiri ne ko ba haka ba abinda ya bayyana shi da aiki da shi wancan kuma wanda ya boyu kabar ma Allah ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yana yiwa ɗaya daga cikin ku ya zo da shari'a guna kuma ya zamanto wanda ya zo mara gaske ne alhan shi ne an mafi fasaha da wayo da dabara sai in ɗauki haƙƙin ɗan uwanshi in bashi ya ce to wanda da bashi haƙƙin ɗan uwanshi ya sani cewa wuta ce da bashi tun da ‘yan an zo in ni ban san gaibi ba Allah ya san gaibi to ka gani kinan ko ashe masu shari'a ha a shirya ba jujoji ba ɗaya da aboka hadda alƙalai waɗanda suke shari'a gida su ma a shirya don saboda babu bambanci duk wanda ya yi hukunci na zalunci ko da da sunan musulunci bai kai shi kaga akwai matsala Allah bai da zalunci ba Allah ya mana mai kyau wa nazaru sara'irhum ila Allah ta'ala nazaru mubar shine nazaru gane ko fi'ili ne wanda sashen shi an cire ba a amfani da shi madin shi babu shi cikin larabci duk da yake sun ce somi'a amma an samu mudari'in shi da kuma mi da kuma abin shi zarhum ya'kulu wa yatamatta'u ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون من يدري الله فلا, من يدري الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون قوة قراءة ونذرهم في طغيانهم يعمهون أتكن سورة الأعراف ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بام غني cewa ya halatta a dauki takobi a yaki kenan lokacin da ake yaki da takobi yanzu kuma sai mu ce bindiga dan wani kai ce to a to an ce takobi mu dauki bindigogi mu kashe mutane wannan a'a ana nufin yaƙi domin wancan lokacin galibi da takobi ake yaƙi illa man wajaba alaihi saif sai wanda takobi ya zan wajibi a kansa na fata akunci wanda takobi ya zan wajibi a kansa mutumin da ya san bai da gaskiya kuma yana kama su gaskiya aka yi sulhu ya kiyar da sai a yaƙe shi Allah ne ya bada izini wa in ta'ifatani من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله ألا نيتي أي هكا نفتان في جيب إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض وأن الله يبارك كم شيء سيأيمش amma in babu nassi to shi kira shi yasa Allah ke cewa wala taqtulun nafsal lati harrama Allah illa bil haqq sai an samu haƙi ashe ba wai kashe ne abba ayi ba sai in akwai haƙi kutiba alaikumul qisasu ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatl wa katabna alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafsi wal 'ayna bil-'ayn har zuwa ƙarshe ashe sai in an samu tabbaci ina fata ana fahimta shi yasa ɗan shi'a suke ta kokarin kafirta da sahabbai a a cewa in ta'ifatan min almu'minina qatatalu fa aslihu bainahum kaga suna yakin amma kira su mu'minina sai ce wa ma kana lil mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata sai ta hanyar kuskure ko da fahimta kai ba ta wane yana gani akan gaskiya wane yana gani akan gaskiya sai aka je aka yi yaki akan kuskure suke domin kowa tana ga iya fahimta shi ke amma sai su dawo su ce wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fa jazaa'u jahannam khalidan fiha na ba ta an fahimci ga hadisi na Abu Sa'id al-Khudri wanda manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana ba da labari Allah zai cewa yukhraju minan nar man kana fi qalbi mithqala dharratin min iman ko da kwayar zarra ne imani za a fitar da su a ƙarshe sannan shi wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan an yi sabani shi wanda ya kashe mu'mini da gangan yana da tuba ko bai da tuba malamai suna ganin cewa yana da tuba na fata an fahimci yana da tuba amma ba za a ce ba yana da tuba don ya je ya kashe mutum don bai san ba in ya je kafin ma ya kashe shi din da wannan niyyar ta da ya mutu ko yana tsakar kisan zai mutu amma malamai su suka ba da amsa suka ce inda Allah ya ce wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan fajza'uhu jahannamu khalidan fiha in kana mustahillan lahu in ya halattar da kisan mumini to in ya mutu yana wata shiga cikin wutar jahannama wadansu daga cikin malamai suka ce wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan fajza'uhu jahannamu khalidan fiha in juziya ma imkani Allah ya jaza idza ta inda Allah zai saka kan shi kafin ya tuba wutar jahannama in ya tuba kuma sai Allah ya gafarta masa wasu ka ce wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan fajza'uhu jahannamu khalidan fiha lit-taghlizi waz-zajr an yi dan wato kausasawa kada mutum ya ce to tunda ya san yana tuba bare je aikata ina da yan uwan annabi su suka ce uqtulu yusufa aw itrahuhu ardan yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qawman salihin tunanin mutane da wake da bari mu saba ba Allah sai mu tuba kai ko baka san cewa ta rayuwa kana cikin sabon kafin ka tuba sai ka mutu ko ko ka fara ma ka dauki niyyar amma baka fara ba ma sai ka mutu ka mutu da mummunan niyya ina fata an fahimci amma malamai suke cewa Allah ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha kuma duk cikin suratul nisa din ne ma kaga wannan ayar duk da yake aya ta cikin suratul furqan wal ladina la yad'una ma Allah ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqqi wa la yaznun wa man yaf'al dhalika yalqa athama يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا كفيه مهانا إلا من تاب قال التي إلا من تاب كما يأخذ النفس قتل النفس سيكون تي أي وتم مكية تي فرقان وقا كما دنية ومن يقتل من متعمد كما كما وسنا سنسنون تي وتم تي إلا من تاب وقا تشافي وكم شكا تند وتم مكية تي وقا كما دنية to amma anan kuma ai inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha ai cikin ita ma cikin mi cikin nisa ita ce kuma in guda tana bayan wa manyan turmutar mummina mutu'amai da guda ta zo bayan ta ina fata fahimci to da haka irin waɗannan shigoyi sai an tashi tsaye ko kuma su kawo riwaya ibnu abbas ya ce duk wanda ya zargi matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da zina bai da tuba innal ladina yarmuna al muhsanati al ghafilat al mu'minat lu'inu fi dunya wal akhirah sun fitun da duniya da lahira ne kidan bai da tuba duka waɗannan min babu taglib idan Allah zai gafarta ma wanda ya shirka to ko da mutum ya zama da wata mummuna aƙida ya tuba Allah zai karbi tuban shi amma abin da yake nufi wanda ya kama wannan turba akwai ya dawo Allah ya bar shi tuba shi da abin da yake nufi mun fahimci wannan da kyau ko to sai mun yi hatta gashi nan suna kokarin kafirtar da sahabbai da la'anta su dare da rana wal iyadu billah ga Allah yana cewa ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumul qisasu fil qatl al hurr bil hurr wal 'abdu bil 'abdi wal untha bil untha ta ce faman ufiya lahu min akhihi shay dan uwansa ne bayan kuma ya ce ya kashe shi bai zare masa imani ba mudan da zai fara khitab sai ce ya ayyuhal ladina amanu kadiba cikin tafsiri na as-sa'di karkashin wannan aya kaga bayanai da haka dai yan uwa mu yi hattara da waɗannan akidu domin da su ne ake tarwatsa kasashen mu fikir khawarij da shi ake tarwatsa kasashen musulmai aikin da kafirai kamata su zo su yaƙe mu sai su yaɗa wannan akidar su ba su kuɗi da makamai su kashe musulmi Allah ya muna mai kyau malam yake cewa wala nara al-khuruja ala a'immatina ba mu gani cewa ya halatta mu fitar daga cikin mu yi khuruji daga a'imma shugabannin musulmi mu ce mu yake su wa wulata umuriya da majibinta al'amuran mu shugabannin mu kenan wa in jaru ko da sun yi zalunci wala nad'u alaihim ko ba za mu musu mummuna addu'a ba da alahu ya mishi addu'a ta gari da alaihi ya mishi mummuna addu'a ba mu musu mummuna addu'a domin muna fatan su shiryu ne al'umma ta shiryu ko ɗanka ba wai mummuna addu'a da kai mishi shi ne mafita kai mishi addu'a ta gari ya gyaru matakka ko ɗalibanka in akwai matsala ba kakka ce maka Allah ya sa ku gani aka ce Allah ya sa ku gani tun da yi musu gane mu ba har yanzu kana cikin aiki shaidan ya same mu eh kullum mu yi uninka addu'a ta alkhairi abu ya gyaru amma saboda shaidan kullum yana tunzura mu sai mu ta mummuna addu'a kuma alhali mu ne za mu hawa dan ka ce wa danka Allah ya tsire masa yoyin Allah ya tsire masa zai fita zama ɗanka ne ko kana cikin kabari sai an ce ɗanka ne Allah ya sa yi shiru me riba wace riba za ka samu don wani ya lalace wace riba za ka samu ai riba ka mutane su samu su shiryu ne Allah ya kyauta wala nan za'u yadan min ta'atihim ba za mu zari hannun da'a ba daga gare su don saboda suna sabu don babu shugaban da za a kawo bai kuskure ko bai sabu babu shi kama mu ata muka musai dai a samu mai dama dama wanda ya wani yafi wani kaman ta gaskiya wanda ra ta'atuhum min ta'ati Allah azza wa jalla muna ganin cewa musu da'a yana daga cikin yimin Allah da'a faridatan dole ne malam yu'maru bi masiya in ba tuka busu umurni da sako ba dunya hadisi ya zo la ta'ata li makhluqin fi masiyati al-khaliq wa nad'u lahum bis salah muna musu addu'a ta alkhairi kaga bai ce alaihim ba bis salahi da wato inganci kenan kyautatuwa al'amura mun fatan Allah ya shiryar da su wal mu'afa Allah ya jawo da su kan hanya ya dawo da su kan hanya ko kuma Allah ya yafe musu su shiryu su zan mutane na gari wa nattabi'u sunna muna bin sunna annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nan kuma as-sahiha sai mun ƙara sahiha wanda ta inganta ba duk abin da anka ya dumu da a ce hadisi ba kuma al-qati'a ya zamanto abin da ake so a fassara hadisin da shi ya tabbata don wani sai kawo hadisin ya inganta amma abinda ake so a fitar ciki babu shi dole sai mun fahimci wannan wal jama'a kuma mu bi jama'a ta ahli sunna wanda yake akan aqida ta salaf ko mutum guda ne shine jama'a ne wanda shi tanibu shuruth mun nisanci ash-shuruth wato fita da zama to ga inda jama'a sun kai kai sai ka ware kanka wal khilafa da sabani wal furqa da kawo jayayya ba gaira ba sabab duk yana cikin abin da yake raunana musulmi ati'u Allah wa rasula wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum wasbiru inna Allah ma'as sabirin mun ki wadannan abubuwan duk gashi Qur'ani ya bayani su manzo sallallahu alaihi wasallam ya yi bayani amma muskilar shedan bai bare mu mu zauna lafiya kamar dai ka amince mu shedan ba baka kullum baka neman tsari daga shedan ko karatun Qur'ani da ayi sai aka ce kace a'udhu billahi minash shaitanir rajim ƙur'anin fa wanda in ana karanta shi ɗan gudu yake amma an ka ce in za ka fara shi sai ka fara da a'udhu billahi minash shaitanir kenan shaitan ba abin amincewa ba ga munin ko muna gani a an yi an kare ni an ka kare kai da baka ka mutu ba da imani ka ce an kare wallahi ba kare komai ba yanzu ake wa nuhibbu ahlal adl kuma a aqida mu ta ahli sunna muna son mu abuta adalci wal amanati da amana mai adalci an ka ci muku yanzu galibi ba haka nan ba mai bamu da muke so wanda bai bamu ba mu so shi ko haka nan bane ko da adali ne inda mutum bai baka komai kai ba adali bane a wajenka dabi'a mu kenan sai mu girmama mutane ba dan Allah ba wani bukitu ahlal jawr muna kyaman mutanen wato masu zalunci kenan ma abuta zalunci aljawr walkhiyana da ma'abuta yaudara ko mutum dan uwanka ne idan mai yaudari ne bai dace ba za ka so shi saboda shi na mai imani kuma za ka kyamaci wannan aikin da yake yi na fata ana fahimtarka ka yi mishi nasiha haka gani yin za ta abin zai yi an buga an buga ya kiya sai ka ba shi lafiya domin inda ka la ta hadi man ahbabta walakin Allah hadi man sha amma ba a kaurace mutum kafin a yi mishi nasiha domin wannan na ce matsalolin da muke fama da su waɗansu mutanen kawai suna jiran wanda zai musu bayani ne kan zo kace abu kaza bai da kyau sai kace sun daina amma sai ka nuna a kai waɗannan ko kallo musu ishe ka ba an yi ta ƙari na fata an fahimci malam ya ce wa na ƙulu muna cewa allahu a'lamu allah shi ne mafi sani ko ko masani domin ya an ce shi ne mafi sani kinan abinda mun san sashen shi amma musa allah ya fi mu sani ko ko a'lamu allah shi ne masani tun da mu ba mu sani ba yin abinda ba ka sani ba ne in ka ce allahu a'lamu an tambaye ka abinda ka sani to kiran kana nufin ka sani amma daidai gwargwadon sanin ka Allah shine mafi sani da gari ka kuma ya halatta ko da ka san matsala in ka kare bayani ka ce Allahu a'lam ko da ka sani domin ilimin ka da Allah ba dai bane wa labithu fi kahfihim 300 sinina wazdadu tis'a qul Allahu a'lamu bima labithu bayan ya faɗe shekarun da suka kuma ce ka ce Allahu a'lam ko da ka sani suka ce Allahu a'lam in kuma baka sani ba in ka ce Allahu alam kana nufin Allah ne ya sani duk da yake a alamu shine mafi sani amma na ana nufin shine masani tunda ni ban sani ba to muna cewa Allahu alam fi mashtabaha alaina ilmuhu ga abinda akwai shubuha ilimin sai rikita gare mu ga nan ga shi yasa ilimin shubuha abu ne wanda ya kamata a tashi ai bincike kansa ta fage daban-daban saboda ana jefa shubuha cikin ko mas'ala ta yi dubu da ake kawo shubuha cikin cikin alkur'ani a kashi buwi cikin hadisai a kashi buwi cikin shari'a musulunci a kashi buwi rayuwarmu zamantakewarmu a kamar shi buwi rukunan imani a kamar shi buwi rukunan musulunci a kamar shi buwi zamantakewarmu a kamar shi buwi auratayyarmu a kamar shi buwi musulunci nan ya bambanta tsakanin mace da namiji matsaloli masu yawa a kawo shi buwi kullum kirkiro su ake yi mayar da ilimi zuwa ga allah abu ne wanda alkur'ani ya umarce mu da shi قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل سنة الله يتي والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا نبات أنفمتي سوء الراسخون في العلم هكذا wasu malamai suka ce wawul atfici wa ma ya alamu ta'wilahu illallah war rasikhun fil ilm ba wanda ya san ma'anar shi tawilin shi hakikanin al'amarin sai Allah warrasikhuna fil ilmi da kuma wanda suka tabbata a cikin ilimi to su arrasikhuna fil ilmi sun san shi gurgudun ilimin su ayoyin da suke da shubha waɗanda Allah ya ba su daidai gurgudun sani suna yin littafai kan yadda ake raddi kan waɗannan shubhu sai zaman to sun yi tarayya da Allah amma ilimin su da Allah ba ɗaya bane wa ma utitu min al-ilmi illa qalil wanda suka ce a'a warrasikhuna fil ilmi al-wawu wawul atf wawul istinaf wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah ba wanda ya san tawilin shi sai Allah amma warasikhuna fil ilmi su ma abuta tabbata tabbata cikin ilmi yaquluna suna cewa amanna bi mun yi imani ko da ba musamman da shi to in an fassara ta'wil ana nufin sanin haƙiƙanin al'amari to ba wanda san haƙiƙanin al'amari sai Allah tunda yanzu aljanna da wuta muna Allah ya ba mu labari mun imani da akwai su amma yadda haƙiƙanin al'amari suke ai ba musamman dan sai zaman to nan wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah amma in ma'anan nassi ce to wannan ana cewa malam ta'wil ma'anar nassi ta rikita ga wani wani ya santa kinan arrasikun fil ilmi sun san wasu ayoyi da suke da shubha yadda ake warware su shi yasa ya danganta daga irin ma'anar ta'wili kin shi yasa sai ka diba cikin tafsirin tafsiri daban-daban zaka ga maganganu na malamai karkashin warrasikun fil ilmi ma'ana alif lam mim wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah tunda ba san ma'anar su sai dai suna da hikima suna da magza ba su da ma'ana ita shekhi ibn usaimin amma suna da laisa laha ma'anin wa laha maghzan maghzan shine al-maqsad da mimun da ghainun da zayun da alif mai kamar yawo maghzan suna da maqsad duk inda kaga qur'ani ya bude da waɗannan surori galibi za a ambaci al-qur'ani ma'ana waɗannan harufan da kuke gani ku laraba da kuke al-qur'ani manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yazo da shi to da harufan da kuke magana da su ne al-qur'ani ya sauka ku kawo irin al-qur'ani alif lam mim sai ce mi zalikal kitabu la rayba fi kaga sai ambaci alqur'ani alif lam mim allah la ilaha illa huwa alhayyul qayyum nazzala alayka alkitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzala at-taurata wal injil alif lam mim ra suratu ar-ra'd tilka ayatul kitab walladhi unzila ilayka min rabbika alhaq walakinna akthara an-nasi la yu'minun suratu ibrahim alif lam alif lam ra kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan an-nasa min adh-dhulumati ila an-nur anga shirin dai amma sura uku sura hudu ne ba ambaci alkur'ani ba bayan waɗannan haruffa suratu kahaf suratu maryam suratu maryam nake son cewa da suratul ankabut da suratul rum da suratul nun wal qalami wa yastur su kadai ne an kawo harufan ba ambaci alkur'ani ba kai tsaye wanda su malamai suka ce ita ma suratul nun farkonta an faɗi alkur'ani amma ba ƙarara ba domin an ce nun wal qalami wa ma yasturun ana rantsuwa da alkalmi da suke rubuta to shi alkur'ani ake nufi ko ko duk masu rubutu to duk masu rubutu ko ai masu rubuta alkur'ani za su shiga ciki wasu malamai su ce a waɗannan surorin guda hudu ƙarshen su an ambaci alkur'ani suratu maryam ƙarshen ta an yi zancen alkur'ani ko da farkon ba a yi ba inda ma yassarnahu bi lisanika litubashshira bihi almuttaqin tunzir bihi qauman yusla haka suratul ankabut an ka faɗi alkur'ani ƙarshen ta awalam yakfi ma anna anzalna alayka alkitaba yutla alayhi haka suratul rum wal qad darabna lin nasi fi hadha alqur'ani min kulli mathal sannan kuma a cikin suratul alqalam aka yi zancen alkur'ani wa ma huwa illa zikirun lil'alabi gari ku gashi nan dai tunan hikimar tana bayyana an rashi kuna fil ilm malin yake cewa wa nara almasha ala alkhuffaini fi safari wal hadar aqida ta ahli sunna akwai shafa akan alkhuffaini huffi wasu takalmi ne da ake yi hafif ne bai nauyi ma'ana galibi musamman wurin da akwai sanyi za ku ana amfani da su mu kasashenmu da yake kasashe ne da sahara lokacin sanyi da takaitacce ne amma yanzu irin sosin kasashen larabawa da wasu kasashe na turai da rasha musamman rasha da irin kanada akwai inda saman kankara ne mutane suke tafiya za ku iske huffai ne dai takalmi ne wadanda ake yi wanda masu kama da wato suliye haka to society shi ba takalmi bane amma ya shigo domin akwai hadisan suka nuna ana shafa ga society ko safa hatta kalmi ma akwai hadisi da suka in ka diba cikin littafi al-ikhtiyaratul fiqhiyya da Sheikh Nasiruddin Albani ana shafa saman society ana shafa saman takalmi amma su na society kin hadisan daban suke khuffai kuma nau'i ne takalmi na alaini kuma su ma nau'i ne takalmi duk dai hadisan sun zo ana shafa saman su an gane ko kama ja a fil asar kamar da zo cikin asar to nan asar ba ai asar guda bane al asar kinin sai dai wuce to yalla mallan nan fil asar yana nufin jinsin asar al sidrin jinsiya wannan shafa din kuma sama ne ake shafawa ba wai yadda ake wanke kafa ba kuma sharadi zance mafi inganci shine sai ka taba yin alwala ko ka yi wankan jaraba to in kasa sutura idan ka sa takalmi idan ka zo yin shafawa sai ka shafa an gane ko fi safar a lokacin da muke tun yake akan balaguro wal hadar kuma koda yana gida an gane ko wanda ya kamata mu fahimci shi don wasu na ganin ba a shafa sai mu sai mu tsaye akan balaguro a ba sai akan balaguro na fata wuce ko a gida ana yi akwai hadithai in ka diba cikin sahihul bukhari muslim ka diba cikin babul masu'il khuffain da kuma littafan fiqh suna kawo hukunce hukunce bayani ne mai yawa ba mu iya kawo dukkan abin da ke da alaka da shi sai dai yan shi'a su bu sai da ana wanke kafafuwa shi yasa yana daga cikin alamomin ka gane mutum dan shi'a ne duk in zai alwala ba za ka ga ya fitar da kafar shi ba ya wanke kullum iyaka ta shafawa ne ke saboda su kaga sun kafirtar da sabai busirai da hadisan da suka ce ana shafa ba sannan sai su laƙe ga ayoyin alkur'ani su ce allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu idza qumtum ila as-sala faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn to kaga akwai kira'a wa arjulakum akwai kira'a wa arjuliki hafs riwaya ta hafs da kuma nafi' da ibnu amir da kisa'i da yaqub sun karanta wa arjulakum kenan waqsiru arjulakum amma waccan kira'a wanda mafiyincin qur'a suka karanta ita wa arjulikum sai sun kace kenan wamsahu bi arjulikum wamsahu bi ru'usikum kenan wa arjulikum wamsahu bi arjulikum suka ce babu dancan a wanki kaga na farko sun watsar da qira'a guda waccin ta wa arjulakum yanzu da za mu bada amsa malamai wasu daga cikin malamai suka ce shi wa arjulikum an yi abin da ake ce ma wato al-itba'u kama saboda wasalin bi ru'usikum ya zo da kasra sai aka bi al-itba'u a cikin yaren larabci akwai shi sai aka ce wa arjulikum duk da yake asalin musulunsa ba wannan bai waɗansu daga cikin malamai suka ce a abu ne mai sauki wa arjulakum ku wanke kafafuwanku in ba ku sa huffi ba in kuma kun sa huffi wa musahu bi arjuli shi kenan sai kai taujihul qira'at akwai bayanai da dama karkashin waɗannan sai ka kuma cikin littafai na ahlus sunna kaga bayani sai ayi hattara in shi a zuwa zancan a wanke kullun shafawa suke su ne su amma ahlus sunna Allah ya mu da muke malam yace wal hajju yin hajji wal jihadu da yin jihadi mawdiyani suna shudewa ma'a ulil amri minal muslimina tare da shugabannin musulmai kinan nan da ake shudar da su birruhum wa fajirihim shugaban musulmi ko da yana sako ko da kuma birni mai kamanta da'a baya kutsa ma sakon Allah ana yin aikin hajji tare da shi ana yin jihadi tare da shi ko ba a cewa jihadi ya kare la ikraha fid dini ba haka ake nufi ba a shi jihadi yana da sharuɗa in sun tabbata za a yi su a samu shugaba da musulmi a samu kaza a samu kaza a samu kaza ba mutum guda ne bane zai ja mutum biyu ce kai ya kamata mu jihadi ku zo mu tafi Allahu akbar wanda shine abin da matasa suke yi yanzu ila qiyamis sa'a akwai hajji har kiyama ta tsayu sannan kuma akwai jihadi har kiyama ta tsayu wala yanquduhuma ba abin da zai warware su ke sa wani sai ce a hajji ma duk kowa ma da zuwa aikin hajji makka ta kowa da kowa ce don Allah ya ce walillahi alal nas hajjul bait alal nas kuma duk mutane amma sai shi manta cewa Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu innamal mushrikuna najasun fala yaqrabu al masjid al haram ba'da amihim hada wani ce babu jihadi saboda an ce la ikraha fid din fa'fu wasfahu ku dai kawai ku bacci a jihadi idan sharadin shi cika za a yi shi ba a yi ilga'in shi saboda ita wacce la ikraha fid dini malamai suna nuna cewa asalin sababin nuzulkinta waɗansu ansar ne da 'ya'yansu suka sun tilastar da su shiga addini ko kuma addinin musulunci bai bukata a tilastar da kai don ko an tilastar da kai baka iya shiga ko an sai ka ce kai faɗi kalmar shahara in zuce ka bata yadda ba ka shiga kan babu amma kuma an ka ce babu jihadi shi kenan sai a zo a yi ta kashe mu kamar yadda su yan shi'a suke ganin jihadi ya faɗi da sallah sai mahadi ya bayyana yasa sallar da masu yi yanzu ba wajibi ta ba kuma babu zancen jihadi sai mahadi ya bayyana bai zan wajibi ba ƙarshe waɗansu daga cikinsu da sun kace to ya kamata a yi jihadi an kace sun saba yanzu su da kansu ba saura suna kafirtar da ƙasar iran da kuma yan hezbollah saboda suna yaƙi sun kace mahadi bai bayyana ba su ko sun kaga babu yadda za a yi sun kace a akwai wilayatul faqih kayan mahadi ya bayyana ko ko imam ya bayyana na sha biyu akwai wilayatul faqih irin su khumaini sun tafi akan wannan sun kace ya Allah ce ya ayyuhal ladina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum sun kace ulil amri wala saboda in ka tsaya kana jiran mahadi ya bayyana turawa suna na suna makamai za su zo ne su buda ma wuta kafin mahadi ya bayyana ka tashi musu kasashen musulmi mu tashi mu nemi ilimi mu iya kere kere mu kare kasashen mu kana nan kana jiran mahadi kai kuwa waye ga maka mahadi zai bayyana kana da rai kai jira mahadi wallahi ban ce mahadi bai bayyana ba tunda aqidan mu akwai mahadi ko ahli sunna kuma su ma yan shi akwai aki da su ta mahadisai da su mahadisai yana can cikin rami yanzu ya shekara kusan ana ganin dubu cikin rami yana nan ana jiran wai zai bayyana ana kan doki da takobi in ya bayyana sai ya hawa ya fara jihadi saboda lokacin da mahadin zai bayyana duka na'urori za su daina aiki kamar yadda aki da suke cewa allah da ya kyauta malam ya ce to wani uminu bil kiramil katibin muna imani da mala'iku alkiram masu kima da daraja alkatibin masu rubutu fa inna allaha qad ja'alahum alaina hafizin Allah ya saya su mun masu tsaro gare mu Allah ce wa inna alaikum la hafizin kiraman katibin ko ba haka bace wa huwa alqahir fawqa ibadi wa yursilu alaikum hafaza wa nu'minu bi malakil maut muna imani da malakul maut an ce azra'ilu amma sunan shi bai tabbata azra'ilu ba amma dai suna dai malakul maut ya tabbata cikin alqur'ani qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un almuwakkalu bi qabdi arwahil alamin an wakkala mishi an miƙa mishi yuƙa da nama na karɓar ran bayi da mutane kuma da aljannu hamma dabbobin kowa ga ramadu sai dai sai kai hattara an ce malakul mutu zai karɓi ranka ƙul ya tawaffakun malakul mautul ladhi wakila bikum wani wayoyin kun qur'ani yace a Allah ne da kanshi yake karbar Allahu ya tawaffal anfusa hina mautiha wani wuri kuma an ka ce a'a mala'iku ne suke karɓar rai hatta idza jaa ahadakum al-maut tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritu to Allah ne ke karɓar ran koko ga da Allah yana karɓar rai saboda ba abin da zai faru sai da izinin Allah wa ma kana nafsin an tamuta illa bi idnillahi kitaban muajjal malakul maut yana karɓar rai shi an ka wakkala ba shine shugaba amma yana da mataimaka sai su zo su kama mishi shikenan inda aka ce alhaji wani ya gina masallaci kaza ba ana wasu shi ya ɗauko birgi bayan buga birgi ya gina masallacin tana yawa shi ya ba da kuɗi da umarni shi ya sai fili ya an ka ce injiniya ya gina shi a injiniya shi tsara yadda za a yi gini ne ya an ka ce magini ya tsara shi a shi ya zo ya buwa shi ginin ya an ka ce laborori ne suka gina shi su suka taimaka ma maginin suka kawo bulo aka yi aikin kowane isnadin shi akwai da ake danganta shi zuwa gare shi ya kamata mu fahimci wannan gane ko to shi malakul maut an ce yana da mataimaka suna iya rarrabuwa to shi babban kuma ana iya ɗaukar ran mutum 100 ko fiye da 100 a lokaci guda kuma a ƙasashe daban-daban to su waɗancan sun rarraba to shi ya za a yi ce to ya an kai haka mun jera da mataimaka to ya aka shi rarraba 100 zai yi ko dubu ce akwai tv ko babu muna da tv a yanzu ko babu gidan tv idan ana yada labarai gida dubu nawa a cikin wannan mutum sai da miliyoyi in gidan tv ne na duniya to Allah ya baɗan adam ilimin abin da za a gani a dubban wurare a lokaci ɗaya shi bai da ƙudurar da zai zartar da kushin da yake so wani mu tashi mu abin nan eh mun yi kusa ya ce to wa bi azabil qabr kenan nu'minu bi azabil qabr mun yi ibadi da azabar kabari liman kana ahlan lahu ga wanda ya cancanta da wannan wasu alu munkarin wa nakir da tambaya ta munkarin wa nakir kuma da hadisai suka bayyana fi qabrihi a cikin kabarinsa za a tambaye shi an rabbihi game da ubangijin samar rabbu wa dinihi da addininsa wa nabiyihi da annabinsa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma da addinin musulunci alama ja'at bihi al-akhbar kuma yadda labarai suka zo kinanan fi hadisai domin hadisi ba da labarin shi akai an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam daga manzo sallallahu alaihi wasallam wa an sahaba kuma daga sahabbai ridwanullahi alaihim kun ga wasu su ce ai babu azabar kabari idan mutum wuta ta kone shi to ai ba a sa shi cikin kabari idan zaki goma sun ka canja mutum ai bai cikin kabari ina don hayaniya ne ni'ima ba wai jikin da ake hankaltawa ba rayuwar ce ake ma azaba ko abin na fata an funce kuma qur'ani ya tabbatar da akwai azabar kabari don ya ce annaru yu'raduna alaiha ghuduwan wa ashiya wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashad al-'adab kaga nan wuta ana kai su safiya da marece amma wa yawma taqumu as-sa'atu kiyama bata tsayi ba kinan suna cikin bar hayatul barzakhiyya masu imani ko da an kone su ko da dabbobi sun canje su ai suna cikin ni'ima wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzaquna farihin bima atahumullahu min fadli to suna cikin cikin dabba ya anka kuma sun ka samu ni'ima sannan Allah yake cewa ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم اليوم تجزون عذاب الهول زاعي مسو عذاب تهول أو النرانت كاكا عذاب القبري تاتفت أما أقول أسو آيون دباسون عذاب القبري kai tsaye ko kuma ma istidalikin su bai da karfi kad ya isu min al-akhirati kama ya isu al-kuffar min ashabil qubur an ce ya isu min al-akhirah sun ɗabi zamani daga la'irar lahira ba abincin azabar kabari da wale nuzi ƙannahun min al'azabil adina duk al'azabil akwari allahu da jiku za mu ɗanɗana wasu azaba ta kusa ba azabar kabari ba ce domin an ce la'allahun yar ji'una tana yi wasu dawo to wanda a cikin kabari ko ya wazancin dawo shi shi yasa sai a fassara shi da wato yakin badar ko abin da ya kama da haka da haka dai azabar kabari akwai ta tabbas ga ayoyi ga hadisai in kana karɓa in ba za ka karɓa ba kuma shi kenan والقبر روضة من رياض الجنة شي قبري دوسي daga cikin dausayin aljanna daga nan za a yi connection ka samu ni'ima aljanna aw hufratun min hufarin nira ko ko wato hufra wani rami ne ko rafi daga cikin rafi na wutar jahannama dan ma sai an yi hattara wani na cewa to kabari yanzu an samu musulmi da kafiri lokaci guda a cikin kabari guda to ya za a yi gaba haka ba kowane rayuwar shi zai yi yadda mutane suna bacci saman mantala daya kuma ga katifa daya wannan yana mummuna mafarki wannan yana mafarki mai kyau a lokaci guda kuma ba haka wannan duka hayaniya ce yan alaƙalaliyuna ne da tafsiri na hankali da aka yi ma'ayoyi shi ke kawo wannan to ina ganin wannan barin karantar nukta ta ƙarshe sai mu tsaya wani umini bil ba'af mun yi imani da alba'af ta yadda mutane ran tashin alkiyama waje za waje za'il a'mal da sakan kama mutane ran tashin alkiyama wani za'ul mawazin alƙistar yawmin kiyamati fala tuzlamu nafsun shay'a kuma za a tayar da mutane ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير يوم القيامة رانا تاشا القيامة ذا أيونا كنا نؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة والعرض ذا بجرو دمتاني ذا أتارس قل إن الأولين والآخرين مجموعون إلى ميقات يوم معلوم والحساب كما ذا من إيمان ده حسابي أنغانيكو ونضع الموازين القسط ليوم القيامة لا تظلم نفس شيئا اقرأ كتابك كفى بنفسك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا وقراءة الكتاب من يرضى كرنت للتافي هنغاريكو ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين بما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها والثواب والعقاب كما ذا أي الثواب أباد لا دا كما سو إيماني دون كلمة الثواب واللقطة تنرفين ساكمكو an gane ko hal thuwibal kuffaru ma kanu yaf'alu amma ne aka ce as-sawab tunda an kawo iqab an rufin za a saka kama masu imani da abu wato wanda yake na ni'ima an gane ko wal iqab kuma akwai uquba ga kafirai yan wuta su tai wuta yan aljanna su tai aljanna wujuhun yawma idin na'ima li sa'iha radiya kuma akwai wujuhun yawma idin khashi'a was sirat zamu imani da sirati wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya والميزان ده ميزاني زاء عز ميزاني فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون أتكي سورة المؤمنون كوكو ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون أتكي سورة الأعراف ونجي كما تبدأ تالوك تياي باين صلى إن شاء الله تعالى za mu zo akwai ɗan abin da ya muna saura mu ƙarasa shi bi izin lahi ta'ala sai mu kai ƙarshen wannan littafin da wannan daura abin da muka faɗa ya zama tuli da Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh